أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين to ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiban lalle ku ci abin da duk abin da yake ban ƙasa halalan yana halali kuma ɗayyiban tsatsarka to aka ce kulu min ma fil ardi kulu min ma fil ardi abin da yake ban ƙasa yanzu duk abin da na samu yake bayan ƙasa kawai sai in kama ci in na shiga gonar ka sai in kama cin abincin tunda abin da yake ban ƙasa ne a aka ce a to ai ba baka kalla aya ba Allah ta yi mimma wani bangaren abin da yake ban ƙasa wanda yake halali wanda yake naka kenan eh wani kuma ai ba naka bane bare ka je ka ci dan haka ku ci daga ban- wani bangaren abin da yake yake a ban ƙasa shikenan ya zama kenan imma kai naka ko kuma wanda ka samu na Allah ba na kowa ba Eh, yanzu ka shiga daji kawai ka tarar da bishiyar kanya bishiyar dabino a daji ita ta fito ko bishiyar wanda ba kowa ya shuka ta ba kulu min mafil ardi sai ku ci ku ta ci kawai ba duk wanda ya zo ya same ku sai ku ce mafil ardi ne tunda dajin Allah ne kuma shuka Allah ce to Allah ya yi izini a ci ku ci halalan yana halak ɗayyiban kuma yana da daɗa gare ku to wannan kiran shine kira na biyu ya ayyuhan nasu ubudu shine na farko wannan ya ayyuhan nasu shine na biyu kenan wannan shine na biyun kira da aka yi a cikin alkur'ani daga bakara in aka taho kuma kaga bayan an faɗi abubuwa Allah ya koro ayoyin tauhidi ya faɗi wa ilahukum ilahun wahid ya faɗi abubuwan da ya tsaida tauhidi da shi cewa inna fi khalqi inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi washabil wasaqi bayna samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun duk waɗannan abubuwan sai ya ce to ya ayyuhan nasu duk tunda an tsaida tauhidi to yanzu wannan aya daga nan abin da ya gaba za mu ji hukunce hukunce kuma na na shari'a saboda imani da tauhidi ya tabbata ya zauna saura me kenan sai abubuwan da ya shafi hukunce hukunce kuma to Allah ya ce ya ku mutane ku ci abin da yake ban ƙasa halalan ɗayiban to da halalu da ɗayiba akwai bambanci ko ku ba bambanci halalu da ɗayibu halalu dai halak kenan kasan larabci in an wato hausa in an yi mata eh, wato kaca-kaca in aka kwashe sai an rasa hausa ta gaske mai cece daga turanci sai larabci a cikin hausa yanzu ana ce wannan abu halal ne to ai halal kenan ba larabci ba ne to ya sunan halal da hausa au an daba kenan abin da yake halak ya sunansa da hausa ya za ka ce wannan abin halal ne oho to ta baka da shi da hausa baka da shi kenan ko akwai shi akarar kalla to larabci ne kenan to sai Allah ya ce dai ku ci abin da yake ban ƙasa yana halak to aka ci kuma ɗayyiban yana da daɗa ko tsatsarka to wasu malamai suka ce da halak da ɗayyibu duk ɗaya ne domin la ɗayyiba illa halal wala halala illa ɗayyibun ba wani zancen ɗayyibu in ba halal ba me abin da yake mai tsarki mai daɗi sai abin da shari'a ta halatta me abin da yake halak sai abin da shari'a ta halatta to in ko haka ne duk abin da yake mai daɗi halal ne duk abin da yake kuma halal mai daɗi ne musulmi ya yi amfani da shi to tunda haka ne wasu suka ce ba bambanci amma wasu suka ce a ana samun bambanci akwai halal ɗin da ba ɗayyibu ba akwai ɗayyibun da ba halal ba yanzu yanzu abin da za ka ci na 'ya'yan bishiya wanda ɗin ba kowa ya shuka ba fitowa da ita Allah ya yi amma za ta cutar da kai wannan halan ne ita asalinta amma ba ta zama ɗayyibu ba ta zama khabisu to kaga ta, ta kishiyanci ɗayyibu khabisu shi ne kishiyar ɗayyibu a nan khabisu ce kaga wannan halar da ba mai daɗin ba kenan to akwai kuma mai daɗi shi kuma ba halar ba dan yanzu bishiyar dabiyu nan gidan wani in ta leƙo gidanka ta zubo ma 'ya'ya kawai ka kwasa ba izini ka ci kaga mai daɗi ne wannan amma ba kuma halalu ba to don haka ashe abin da ake cewa ku ci ɗin halal ɗayibu shi ne abin da ya haɗa sifa guda biyu gashi ba zai cutar ba gashi kuma Allah ya halatta muku to Allah ce ku ci wannan yana halal ɗayibu wala tattabi'u khutuwati shaitan Allah ya ce amma kada ku sake ku bi khutuwati shaitan shine tafarkin shaitan wato anan an fahimci shaitan ba ta inda yake halakar da bawa sai ta hanyar haranta masa halak ko halatta masa haram shi sa maza maza Allah sai ya kawo cewa a ba an ce wai ku ci halal ɗayi ba kada ku sake ku bi tafarkin shaidan domin shaidan ba a ce kak ku bi tafarki ba tafarkan shaidan khutwat abinda ake cewa khutwatu shine takuna in na taka yanzu na daga ka zo ka taka wannan to ka bi khutwati to shaidan kullun takawa yake yana tafiya to kar ku zo ku bi sawunsa wanda duk kuwa haram ta Allah ita yake ketawa to ya dan ya daga kafa ya sa shi kuma shi ku kun san inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir idan ga aljannan nan ga rahama Allah nan to shi inda ya dirka ka yake tafiya can to ka san ba can zaka ba kenan in ka bi shi yana daga kafa kana daga kafa kana takawa yana daga kafa kai ma kana takawa to inda za ku bayyana kun san kai ma ka san wurin domin shi dama ya ebi jama'arsa ne sai cikin ashabul sa'ir sai wutar sa'ira kawai ko jahim to da haka Allah ya mana tsawa cewa kar mu bi ta shaitan kan mu bi tafarkai irin na shaitan in muka yi wannan muka ci halak wanda yake ɗayi bi kuma mu tafarki shaitan ba to shikenan sai Allah yake cewa abin da yasa yace kan mu bi tafarki shaitan don innahu lakum aduwwun mubin shaitan shi lalle maƙiyi ne kuma ƙiyayyarsa bai ɓoye ba ai akwai maƙiyin da ya ɓoye ƙiyayyarsa wannan ya fi zama abin tsoro wataƙila abokinka ne ma kuna tare da shi amma shi a zuciyarsa yana ƙinka to wannan duk shirin da ya sa shirya ma sai ka hau domin cewa ba zo ka raka da wani wuri shikenan sai halaka ka an yi hakan kuma da yawa saboda me maƙiyinka ne amma da yake tare da kai bai bayyana ƙiyayyarsa ba amma yanzu wani gagarumin maƙiyinka cewa na fito wani wuri za mu ce ina abu za ka bi shi ba saboda ya bayyana gabarsa a tare da kai to sai Allah ya ce to shedan shin ku yan adam shedan bai bayyana gabarsa da ku ba tun daga kan ubanku annabi adam lokacin da aka kore shi ci au aka kore ne daga cikin mala'iku aka kore ne daga cikin rahmar Allah to wallahi sai na halakar da duk ƴaƴanka adam tunda saboda kai aka yi min wannan to ya bayyana gabarsa ko bai bayyana ba to Allah yake ga mana innahu lakum aduwwun mubin shedan maki ne gare ku mai bayyananniyar gaba don haka ku me yasa ba za ku bayyana ta ku gaba kuma da shi ba ai makiyin cikakke to abu biyu kake yi in ka fi karfinsa ka tsaya ka gama da shi in ya fi karfinka ba sai ka tsere shi kenan shi ne kawai hanya biyu ce to shedan fa yaya kai da shi yaya kuke ka fi karfinsa ko ya fi karfinka a ka fi karfinsa Allah ka fi karfinsa kai da kake da Allah ai wanda ka ga shedan ya fi karfinsa bai fake da Allah ba wanda ya fake da Allah ya tsaya ga Allah car shaidan din ya leko ma sai komawa kana ina annabi ya kama shi zai daure shi yace ba dai ya tuna addu'a annabi Sulaiman ba da ya daure shi dan yaran Madina sun zo sun wasa da shi to ai tare da Allah to kai ma in ka tsaya wa Allah to shaidan ba abin da zai maka eh lalle shaidan yakan fi karfin wanda bai tare da Allah to shine ba ubangijinsa kenan ba shi ma shaidan din to da haka Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin to إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يتشي إنما يأمركم شي شيطان كأينا أمرتكم وانا أسلوب ما ربانا تمس أسلوب الكسر wato a taƙaita abu yanzu in na ce kaɗai ni a zaune nake to bai kamata a same ni a kowane hali ba ba a zauna ba kadai wane tela ne to ba shi da wata sana'a ba tela ba amma ya sha bamban da in ce wane tela ne kawai to zai yi tela ne kuma gobe in gaishe a wajen wata sana'ar amma na ce kadai dai to shi kenan shi ba shi da wani abu in ba wannan ba to sai Allah ce inna ma ya amurkum bi su'i kadai dai abin da shi ɗaya ke umarta ku su ne abin da Allah zai lissafa mana idan ka kuru Allah ya taimake ka ka kubuta daga abin da Allah zai lissafa guda uku din nan to shaidan ba zai cuce ka ba kwata-kwata a duniya shi ne mai ya ce bisu'i shi shaidan kadai ba abin da yake horanku da shi sai as-su'u sai kuma al-fahsha'u sai an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun shikenan abu guda uku da su'u da fahsha'u wasu suna ba su fasara iri daya amma suna daukar ma'ana iri daya ran da ba su haɗu tare ba su'u mummunan abu fahsha'u kuma al-fahsha to ita al-fahsha ba mummunan bace to kaga to amma tunda aka hada su to sai malamai su raba su sai a ce abinda ake nufi da su'u dukkanin zunubin da za ka yi wanda ba shi da haddi yanzu idan ka yi giba me haddin giba me haddin giba ba ta da haddi sai dai tsawa ko makamancin haka abinda alkali ya ga dama amma Allah bai aje mata wani haddi ba sai dai kawai zunubi amma babu haddin da aka ce a yi to shine su'u to shedan abin da yake horon ku kenan ku yi su ku yi da mutane ku yi annamimanci ku yi munafunci duk waɗannan abubuwan ai ta yi munafukai da suka yi ta munafunci a gaban manzon Allah haddin ne aka yi musu to duk wannan yana cikin su to sai alfahasha'u to wannan fa kaji abin da ita Allah ya sa wanda yayi aimar su zina wanda yayi a jefe shi ko a masa bulala shan giya wanda yayi a masa bulala sata wanda yayi a yanke hannunsa fasha'u kenan to shi dan daga ya jefa ka can ko ya jefa kana aikinsa kenan ka ji abu guda biyu saura na uku wanda ya fi waɗannan kuma gaba ɗaya shi ne an ta ƙuru alallahi ma la ta'alamu in ba sa ku kun yi wannan ba sai ya sa ku ku kara wa Allah abin da ba ku da sani a kai to wannan kuma shi ne babban illa saboda duk wani mai ƙarya in kai min ƙarya yanzu ko ne maka ƙarya to akwai zunubi Allah ya sa haramun ce karwa tsakaninmu gaba ɗaya amma ba ƙare da tafi in ce Allah kuma zan wa ƙaryar ma Allah zan wa ƙaryar in faɗi abin da bai da shi in ce haka yake ko kuma haka kawai ina son dan duniya in ƙirƙira wani abu in ce haka Allah ya ce ko bai ce ba wannan ba abin da shaidan ya fi cin riba da shi ga wanda ya yaudare shi da wannan irin wannan dan haka wannan tana karkun mutum ya da cewa kai yaushe zan wa Allah ƙarya ai baka yi kai duk abin da za ka faɗa in dai na addinin Allah ne wanda Allah ne yake da haƙƙin ya ce a yi kai kuma baka ji ya ce a yin ba kai kuma ka ce a yi ai kai masa ƙarya kai masa ƙarya kaga wannan malamai sun faɗa a cikin wannan saboda masu neman cewa sai sun yi wa'azi da ƙarfin tsiya sai sun kwaɗaitar ko sai sun sai sun gudar da mutane daga wani abu to in za ka kwaɗaitar da mutane duk abin da za ka kwaɗaitar da su kwaɗaitar da su da abin da Allah ya kwaɗaitar da su ko annabi ya kwaɗaitar da su ba magana ka bace wannan kenan ko kuma ka tsoratar da su da abin da Allah ne ya tsoratar ko kuma manzo ne ya tsoratar amma haka kawai dan kana so a guji abu ka kirkiri abu ka ce Allah ya hana kaza bayan ko bai hana ba wai kai so kake a bari dan ko kai kai ganin ka ba kyau to wannan ka kaiwa Allah ƙarya to shedan ne ya ziga ka ko ya ce kai su ko fa sha ko kai wannan to Allah kiyashe mu to وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون to Allah ya ce wa idza qila lahum su kafirai idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ga abin da Allah ya saukar na hukunce hukunce kuma kun ce kun yi imani da Allah to ku zo ku bi abin da Allah ya saukar mana tunda kun ce shine mai halitta dan Allah ya ce da zaka tambayi kafirai su ce waye ka ce musu waye mahalicci za su ce maka Allah ne to ku zo ku bi shi mana tun daga abin da kuma ya saukar Allah yake cewa a bi shi da shi Allah ce in an ce a zo mutane kafirai su zo su bi Allah da abin da ya akan abin da ya saukar kalu suke cewa bal a a sai su mai da mutane cewa ba za mu ba ai na tabi ai muna biye da ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu akai muna biye da shi to kuma yaushe za a canja mana da shi iyayensu sun same shi suna bautar gunki an ce ku zo ku bauta wa Allah sai su ce a ga abin da muka samu iyayenmu suna kai ai muna biye da wannan don haka ba za mu bar abin da iyayenmu suke kai ba to abin da iyaye suke kai idan ɗa ya samu kowane iri ne shi kenan sai ya ce ba zai bi ba ba haka ba ne za ka samu abin da iyaye suke kai ɗa ya zo ya ci gaba da bi kuma ya yi daidai za ka samu abin da iyaye suke kai ɗa ya zo ya ci gaba da bi bai daidai ba ashe sai an yi tafsili kenan don mun ji annabin allah annabi yusufa lokacin da yake cewa ba zan bi abin da kuke bi ba yake cewa wata ba'atu millata aba'iya ibrahima wa ishaqa ba haka annabi yusuf ya ce ba ce na bi abin da iyaye na suke bi annabi ibrahim ashe ana bin abin da iyaye suke bi in na imani ne in na aikin da'a ne ba gaba ɗaya ake rufe ido a ce kawai abin da iyaye suke da ka zo kakka duba a'a duba dai ba duka bane ba kuma aika shi ma Allah a wata aya yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wadanda suka yi imani sai ƴaƴansu suka taso suka bi su kan abin da suke kai na imani din Allah ce to in an tashi zamu hada su da ƴaƴan nasu a cikin matsayi ɗaya na aljanna to kaga wannan ashe ba haka ba amma inda abin yake shine ka samu iyaye din ba akan daidai suke ba Allah ya kiyaye kuma ka tashi ka ce kai ma dole sai ka bu abin da ba daidai ba wannan shine ba daidai ba dan Allah ya ce a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna yanzu su da suke cewa su suna biye da abin da iyayensu suke bi kuma wannan ya ishe su to yanzu ko da iyayen nasu sun zama la yaqiluna shay'an ba sa tunanin komai a cikin lamarin da ya dace wa la yahtaduna kuma ba kan shari'a suke ba duk da haka sai su ce sai sun bi su to kaga ashe kenan rarauka tana kan wanda ya zama mahaifan nasa ba sa kan lamarin Allah ba sa kan shiriya to in ya tashi wannan sai ya yi ƙoƙarin neman shiriya ya nemi hanya Allah wannan ya bi ta daidai wanda kuma ba haka ba to shi kenan haka zai yi to wannan ayar da ita ne wasu malamai wasu wasu na malaman tafsiri da wasu kuma malamai daban dai suke bata takalidi da ita abinda ake cewa takalidi shine bin wani abu ra'ayin wani ba tare da ka san hujjar da wani ya dogara da ita ba shi ake kira takalidi kawai to sai wasu malamai suke bata yin wannan cewa yin wannan bai halatta ba kawai ka bi mutum baka san hujjar da yasa ka bi shi addini ba wannan bai halatta ba suka bata shi gaba daya wasu kuma suka ce a'a ai za a yi takalidi lafiya lau wasu kuma suka yi tafsiri an gane to inda abin yake shine kusan masu tafsilin maganarsu ta fi zama a bar izina da aduba idan kan sha'anin abin da ya shafi na imani ne to ba a takalidi na imani domin imani yadda ne na zuci ba za ka bi kawai wani baka san ba kai kai imanin ba don kawai shi yayi kaga babu takalidi a wannan ayyuka na imani da za a yi rata na aƙida wannan sai dai shi ya gaya maka aƙida yadda take kai imani da ita kaga a sannan ba ba takalidi kai ba gaya maka ya kaji ka yadda kaga biyayya kai ga yadda ba biyayya kai ga ana yi ba kaji wannan kenan kaga taqalidi kaga a harka imani amma akan har kuma akan harka ta abin da yake laruratan dole musulmi ya sani shi ma nan taqalidi baya yiwa yanzu haka kawai taqalidi a ce aqimu salata a tsaye da sallah tsaye da sallah wajibi ne ko ba wajibi ba to dole ka san wajibi ne ai ashe ka san wajibi ne ka san hukuncin kenan ba wai kawai kana bi dan ana yin sallah kai ma kake sallah ba kaga wannan ba takalidi kake ba ka san Allah ya wajabta maka kamar zina ka san haram ce ko ko kuma kawai ba a so ne a yi ka san Allah ya haramta to wannan abubuwa ne da ya kamata a san su daruratan kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa shi fahimtar littafin Allah kashi hudu ne ga mutane tafsirin Qur'ani akwai wanda yake akwai bangaren tafsirin da ba uzuri kowa sai ya sani a cikin ƙur'ani shi ne irin wannan tsaye da sallah wajibi ne ba da zakka wajibi ne haji wajibi ne dole musulmi ya san wannan wannan dole ya fassara wa kansa wajibi ne ko ba ta kalidi zai ba waɗannan irin waɗannan abubuwan su larura ne akwai kuma a ƙur'ani ɓangaren wani abin da shi kamar hukunce-hukunce wannan shi dole kowa ba zai zama malami ba to anan ne dole malami suke ta sai an ta kalidi ita sallar da kai imanin wajibi ce nawa ne farillanta me yake bata ta me yake kaza me yake kaza to duk sai ka san hujjojin da suka bata ta to wannan shine bai zama kan kowa ba idan dai aka samu malamin da ya zama malami ne shi ya fitar da waɗannan to yanzu shi kamar yanzu kai da kai ta karanta ahlar wai haramu alaihi kaza kaza kaza ya haramta a gari kaza to kai ka san abin da ya haramta wannan abin da aka ce haramu alaihi ai baka sani ba amma dai kawai ka yadda wanda ya sanin ya sani kuma ya rubuta kuma kana bi takalidi kenan to wannan wannan wannan bai zama abin korewa ba haji
da kasan wajibi ne daruratan dole ba aka ce ba ta kalidi ba to ya me yake bata haji me rukunnan haji da me aka tabbatar da su waɗannan rukunnan kowa sai ya san wannan da hadisi da qur'ani to dole to in ko ba sani kai ba to ta kalidi kai kenan shi yasa waɗansu ma wanda suke kore ai ta kalidin ba su san su ta kalidin su ma suke ba to domin dalili shine zaka ji a cikin hujjar sai ce wana ya ce to wana ya ce to shi wana shi wani annabin ne shi shi ne annabi yake rufe ido kawai ba sai an san hujja ba a bi shi to amma galiban wani wanda suke kore takalidin za su za su kafa hujja da maganar wani jijjige a addini su ce shi ma haka ya gani ya gani to anan a shi ma haka ya ganin ba lalle sun san hujjarsa ba an gani in sun san wata wani abu ba sani ba za su ce malam wani ma haka ya gani dole ko asibin da baka zaka ji wannan to lalle anan an yi takalidi kuwa to da aka ashe takalidi a cikin zurfafan abubuwa na shari'a to dole jahilai su yi takalidi da malamai an gane abin da ya zama laruratan dole a san shi wannan kuma shine bai kamata a yi takalidi ba ya kamata ka san kaza wajibi ne kaza ba halal bane a wurinka wannan shine abin da ya shafi na aqida kuma dole kai da kanka kai imani ba wai kaga ana imani ba wannan dai a takaice dai shine abin da za a iya fahimta a irin wannan wurin to
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ga wani misali na Allah zai buga shi malamai sun fassara misalin da hanyoyi biyu yace masalul lazina kafaru kaga masalin sifar waɗanda suke kafirai in kuna so ku san sifar su dangane da abin da suke bautawa ko dangane da manzannin da suke kiran su shine misalin guda biyu da za ku ɗora idan dangane da ainihin waɗanda suke bautawa ne Allah ce ka masalin laziyan iku kamar dai mutum ne da yake baloloko yake hayagaga yake ɗaga murya bima la yasma'u illa du'a'an wani da'a yake ɗaga murya ga abin da shi wannan ba abin da yake ji sai kai komo na murya kawai su yake shi yake fahimta to misalin su kenan ba a gane misalin ba kuwa misalin kafirai dangane da abin da suke bautawa kamar misalin mai daga murya daga muryar wa yake dagawa muryar wanda yake dagawa muryar wanda baya jin komai shi a cikin magana sai dai hayaniyar kawai da kai koman murya yanzu in ka ɗauko wannan misalin za ka buga shi sai ka ce misalin gunki da shi mai bautar gunki da yake zuwa gindin gunki ice ya abin bauta na ya wannan ya ka kwanar gari ya ka da wannan ɗaga murya da yake ta shi gunki mai yake ji to sai wasu suka buga cewa to masu bautar wani Allah haka suke haya gaga suna roƙon lata da uzza da waye da waye duka to amma ba su da wani hazzi a ciki sai wannan ba laukokon shi abin da suke gaya wani bai san abin da suke ba to amma wasu kace kai in aka ɗora wannan misali anan bai yi ba domin ai shi gunkin ba wai bai san abin da suke cewa ba yana ma ji sai mun dawo tukun shin yana ji kuma ganewa ne bai yi ko ku kwata kwata ma bai ji in kwata kwata bai ji to misalin bai hau ba domin wannan ce aka yi ma la yasma'u illa du'a yana ji sai dai ba komai yake jin ba sai hayaniya kawai bai san manufa a cikin magana ba to kaga ko abun bai ba ba a kore abu ga abun da dama ba shi da shi yanzu na ce kujerar nan ba ta ji to ina aikin banza to dama wace tana ji to kan faɗa ma kawai tunda dama ba ta jin amma yanzu idan mutum wanda ya inganta ya ji sai aka ce baya ji to sai a nemi sababin da yasa bai ji ba an gane to wannan kenan to kaga wannan misalin sai mu aje shi gefe kenan ya ɓaci to sai me za a misalta a nan me Allah yake nufi wanda za mu iya ganewa a misalta to sai a misalta da me kiyo da dabobi me kiyo ne yake daga murya yana yi wa tinkiyarsa ke amoriya ke mai tafiya mai ke kaza tana ji ko ba ta ji tana ji amma me take ji hayaniya da balogogo kawai bata ji an ambaci sunanta ba ma ita ita ba abin da take ji illa du'a'an wani da an kai koman murya to kaga wannan misalin ya fi hawa ana to in haka ne a nan kuma to me ake nufi tunda kenan a- a- sai a aje gunkuna su tunda ba sa ji me ake nufi a nan to sai a ɗauko mu- misalta manzannin Allah da kafirai da abin da manzanni suke kira kai su waye waye mai kiwon manzo na Allah da Allah ya aiko shi ya kiwo na bayansa to shi wa- su waye ke kiwo jama'a mana to waɗannan jama'ar da manzo yake gaya musu abin da Allah yake magana yake faɗa to shine muryar da take fita daga wurinsa maimakon su ji magana Allah su bi ta sai kamar ba su san ma me ake ce musu ba kamar yadda dabba da bata san ma me ake ce mata ba haka suke jin magana Qur'anin Allah to kafirai kenan to wannan kaga misalin ya hau daidai yayi da haka misalin waɗanda suke kafirai kamar misalin wanda yake ɗaga murya ga abin da bai jin komai a cikin magana sai kawai kai koma murya to haka Allah ya misalta mana kafirai shi yasa manzon Allah sallama in yi wa'azi ya wa'azi to suna lallabowa su shigo cikin muminai su kafiran sai an gama tsaf, shi mumini ya tashi da duk abin da aka faɗa ya ji ya fahimta amma sai kai sun ce ma za ƙala anifa kai wai ɗazu ba mai manzo ya ce ma ba su ji ba kamar ba su ba da su ake ba ba su ji ba ba sa jin komai illa du'a'an wani da'a sai Allah ya ce summun bukumun ubuyun lalle waɗannan mutanen bebaye ne kuma ainihin kurame ne bebaye ne kuma makafi ne ba sa ji ba sa gani ba sa iya magana to Allah dai ya kora waɗannan gare su to yanzu duk kafiri bai ji bai gani bai magana ai wani ya fi kama ji to me aka kore musu kenan Ai, abin da aka kore yanzu in na ce yaka ka ji an fahimta sai ka ƙi zuwa kuma sai wanda baya nan sai na ce masa shi ma kai yaka amma baya nan fa bai ji ba zai zo to kai da kajin ka zo to me bambancin ku kenan to ashe kenan sai ya zama an ɗauke fa'idar jin fa'idar jin ka zo shine to su ma ɗin sun jin tunda ba su bi annabi ba saboda haka kamar ba su ji ba sai aka kira su kawai kurame ka yi magana da abin da Allah yake so a yi magana da shi kalmar la ilaha illallah sun kisi magana da shi sun zama bai baye a wannan bangaren kuma kamar ba su ce duk abin da suke na magana da ba su yi la ilaha kamar ba su ce komai ba haka nan umuyun makafi ne su yanzu kai da ka kalli sama sai ka ce subhanallah subhana man khalaqaha sarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan amma su suna kallon sama ba sa yin wannan izinar kamar makafi ne ba su ga ma aya Allah ba kenan an gane dan haka Allah ce summun bukumun umuyun fahum la yaqilun waɗannan mutanen ga su su kurame ne bebaye ne su kuma makafi ne su waɗannan ba sa hankalta Mm.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم Mm.
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كاغا ودنا تفو فسراوا دازو ya wanda ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga dada dan abin da muka azurta muku kun ga canci aka kulu min ma fil ardi halalan tayyiban ku ci abin da yake ban kasa yana halali da dada a gare ku to wannan kuma aka ce a ya ku wanda kuka yi imani ku ci abin da muka azurta muku to su me yasa da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya kira mutane kadai ba muminai ba sai ya ce musu ku ci abin da yake ban kasa bai ce ku ci abin da na azurta ku da shi ba anan amma anan da aka kira muminai sai aka ce ku ci abin da muka azurta ku da shi me yasa saboda ai shi mumini shi ya san duk abin da yake ci arzikin Allah ne duk abin da mumini yake to anan kuma da biyu fa yan uwa da biyu duk irin inda ka ji magana Allah ya aje ta to kada hankalinka ya tafi wani wuri ka fara saba ta akan ka tukunna sannan ta tafi wani wurin ashe Allah yana tunatar da mu da yanzu zaman nan da nayi ya kamata in ga arzikin Allah ne ya zaunar da ni in na tashi arzikin Allah in na karba arzikin Allah in na ci arzikin Allah in na bacci arzikin Allah in na tashi daga arzikin Allah to bawa bawa yana kallon wannan kuwa to a sa kallon in babu shi duk abin da kai motsi ka ringa kallon arzikin Allah kake jijjuyawa a cikinsa kana gani arzikin Allah don wani baya gani kana ji arzikin Allah to karka jinga jin kamar wai jinka wai jinka ne ganin ka ganin ka ne duk ba haka ba Allah ne ya ce min mara razaqnakum tayyibati ma razaqnakum dadadan abubuwan da muka azurta ku da shi ku yi amfani da su amma in kun amfani da su ba kawai ku kurum ba kamar naku ne washkuru lillah ku gode wa Allah a bisa abin da ya halatta muku in kuntum iyyahu ta'budun in dai shi kadai kuke bautawa ba eh in kuma da wani abu kuke sirkawa a cikin bautar to shikenan sai ku kalli wani ba shi ba eh in ku Allah shi kadai ne abin bauta to gode masa cikin duk abin da ya maka din kuma
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم eh ɗazu ban fito da ɗayyibati ɗin ba fa ta yi kulumin ɗayyibati daga daɗaɗana abinda Allah ya azurta muku shi mai daɗi karka kewaye masa ka ce ba za ka ci ba kai kai kai mai zuhudu ne in dai halalan ne ɗayyiban in dai halali ne to ci daga ɗayyibati mala eh ka ci abinka ka sosai sai dai kawai ka cuci kanka kawai ka cika ciki kuma yadda abin zai zama maka illa amma dai ka ci daga dadada shi sa imamu ahmad bin hanbal ya ce ina mamaki da wanda allah ya azuta shi da gurasa da zuma ya zo ya ringa cin ganye kuma ya ce wani ya ga yana cin ganye kuma akwai alama ɗaya wadata a gare shi wani ba ka da kuma ya ce wala ina da gurasa da zuma shi kuma gida ka ci gurasa ka da zuma ka kyale mana ganyen mu an gane saboda ya ce Allah ya ce ku ji daɗaɗa in dai halal ne ba halal ɗinka ba ne to kaka takura wa kanka kawai ka ce kai ba za ka ji daɗi ba in dai da halal ɗinka za ka ji daɗin ka dai kada ka bari jin daɗin ko wani abin da Allah ya hore ma ya sa ga maka ɗagawa akan bayan Allah ko ya sa maka shagala da Allah shikenan in dai ba a samu wannan ba to shikenan sai kai abin da ya kamata ka yi ka yi wanda kuma ba zai raba ka da Allah ba to kulum min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Allah ce inna ma harrama alaykumul maitata to da yake a baya Allah ya halatta ya ce kulu min mafilar ya halatta muku kusan duk abin da ke ban ƙasa ku ci yana halal ɗinku to sai ya zama in za a ce to yanzu da me da menene halal ɗin in za ka lissafa abubuwa nawa ne halal wanda Allah ya halatta suna da yawa to wannan ba za su kirgu ba saboda yawansu to amma wanda ya haramta fa wanda ya haramta ba za su kirgu su za su kirgu abinda za a ci wanda Allah ya halatta na ci tukun ba wai na sauran abubuwa ba na ci wanda Allah ya halatta guda nawa za ka lissafa mu to wanda ya haramta kuwa ga sunan yanzu ya faɗa shi kenan su kenan an fahimta shi yasa sai ya bar lissafin ya ce muku abinda na halatta na fa da kaza da kaza kawai aka ce min ma amma abinda na haramta a ci kun ji shi yace inna ma shi ma sai aka zo da usulubul kasari kadai dai abin da aka haramta muku to duk abin da kuka ji nan shine haram kawai a wurin ku sai abin da mai shari'a sallallahu alaihi wasallam ya karo wanda babu shi a cikin nan kuma dole mu karba dan Allah ya bashi qur'ani ya bashi kuma hikima haka yace to kuma a cikin annabawa ma ba wanda Allah ya ba irin wannan damar irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka binsa ko baka ga kowace aya alkur'ani ba ba ruwanka wai shi qur'anin wai kama saboda haka Allah ya bashi alkur'ani wa mislahu ma'ahu to kaji to Allah ce inna ma harrama alaikumul maitata hakika Allah ya haramta muku mushi cin mushi to me mushi shine abin da ransa ya fita ba da yanka ba shine mushi Allah ya haramta muku shi ba za ku ci mushe ba shi ne wanda ba a yanka ba to shi kaɗai ne haramun a cikin abin da ba a yanka ba irin wannan ai mataccen abin da ba a yanka ba a akwai sunna ta ƙaro mana wani ta ce ma'ubi na min hayyin fa huwa mayito ba mun ce abin da ransa ya fita ba shi ne matacce to akwai abin da ransa bai fita ba amma kuma matacce hukuncin matacce za ka ɗauke shi dole saboda sunan ma'aiki yanzu idan aka zo aka yanki wata gaba wani sashe na dabba a jikinta amma tana da rai wannan abin da aka yanka ya sunansa A wa- annabi ya ce sunansa matacce hukuncin wancan mushen za a yi masa to wannan da- da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akai wannan to kaji wannan kenan inna ma harrama alaikumul maitata hakika ubangiji ya haramta muku abin da yake maita shine shine mataccen abu abin da ya mutu kaji daya waddama sai kuma ubangiji ya haramta muku jini ba za ku ci jini ba an haramta muku ku jini ku ji jini shi ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani yayi takhasisin wani abu a ciki tayi takhasisin kai Qur'ani anan cewa jinin dama ita ma anan ma an kawo shi da idlaki an haramta cin jini gaba daya waddama ga alif da lami nan duk jinsin jini an haramta cinsa amma wata aya sai Allah ya ce a an haramta muku dai jini wanda yake masfuhi au da man masfuhan sai jini mai kwarara to wanda baya kwarara ashe ya fita daga wannan ya fita daga nan kenan ko to don haka kaga ashe aya anan ta yi takhasisin aya da kanta ko kuma aya anan can an idlaki nan kuma can waccan aya ta yi kaidi kuma bar ta ce sai masfuhi banda wanda ba masfuhi ba an fahimta masfuhi shine haramun wanda ba masfuhi ba ba haramun bane wanda baya kwarara to wannan kenan to sai sunnan manzon Allah ta zo ta ce akwai jinin da din ya halatta ku ci yanzu saifa mecece jini ne to ba sai a soya ma ita ba ka ci to in za ka yi aiki da aya cewa Allah ya haramta muku addama jini za ka ci ta kuma to kaga waccan a- waccan hadisin shi ya shigo nan ya ce banda saifa kamar haka ya ce kenan a jini banda jini irin na saifa to kaji wannan Allah ya ce Allah ya haramta muku cin jini kenan a- ya haramta muku shi ya najasta shi in ya zama masfuhi kuma in ya zama ba irin na saifa ba kenan to wannan kenan sai ya ce walahamal khinziri sannan kuma Allah ya haramta muku cin naman alhanzir ai ba naman ba duk abin da yake gewaye da alhanzir najasa ne kuma haramun ne istimalinsa da ijma'in malamai da ijma'i domin nan shi ci aka yi lahama naman to ashe da ka yanka alhanzir ba naman kake nufi ba fatar kake nufi ka je kai amfani da ita a gida ko makamancin haka ashe da kenan sai yi a amfani da shi, ka ce a'a naman alhanzir da fatarsa da komai nasa da gashinsa dukkaninsu waɗannan najasa ne to da me da me aka yi wannan aka ce eh me ta ina aka fahimci wannan aka ce to ai abin da yasa aka ambaci nama saboda dai shine makasudi ga shi alhanzir din sai aka tafi kan mafi girman kawai amma sauran ma ya bi shi kuma ijma'i ya haɗu akan wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wannan da sunnarsa to shikenan gaba ɗayan alhanzir haramun ne haramun ne da sunna haramun ne da kuma qur'ani kenan kuma an haramta alhanzir wasu suna cewa akwai illoli da yawa a cikinsa wasu ma a cikin wannan zamanin yanzu aka gano da can ba a gano ba domin yanzu an gano wata tsutsa da take cikinsa shi alhanzir mai haɗarin cuta wata iri shi ya sa ma a wasu ƙasashen a yanzu za ka ji an ce an kashe alhanzirai da yawa an ƙone su ko an baza su saboda me saboda sun gano akwai wannan cutar to banda wannan cutar ma ita kadai suka gano akwai da yawa shi sa Allah ya haramta ba za mu ci din ba kenan yana daga cikin abin da aka lura da shi a hankali aka lura da shi bai da kishi alhanzar bai da kishi shi ke turo wani abokinsa ya zo ya sadu da matarsa da baki yana turo shi sai ya zo kaga babu kishi kenan to duk mai yawancin naman alhanzar ba zai kishi ba sai tasiri a cikin zuciyarsa to to banda waɗannan kai ba ruwan mu ma da abin da ko an gano ko ba a gano ba Allah dai ya hana mu kawai mu kuma am- amanna billah idan Allah ya ce ya hana abu an, an gano yana da wata illa bai da wata illa ko me kai illar abin kawai Allah ya ce karkai shikenan an gama wannan wala hamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah haka nan Allah ya haramta muku abinda aka yi aka yanka shi ba da sunan Allah ba ba za ku ci ba ku musulmi an haramta muku wannan duk wata dabba duk kyanta duk romanta duk kitsanta duk ƙoshinta aka yanka ta ba da sunan Allah ba da sunan gunki ko da sunan wani abu ba Allah ba ba za ka ci ba wannan shine sai dai kawai wannan sai a sai a duba abubuwa da yawa na zamani na yanzu yanzu mata- musamman matafiya da suke tafiya kasashe suna tafiya kasashe da ah, ake yanka kaji da dabbobi a ita su- tun a jirgi a ita baka kana ci to to wannan ya yake to wannan malamai sun yi maganganu da yawa daga ciki akwai ma waɗanda suka ga cewa Allah ya halatta a ci yankan ahalul kitabi yahudu da nasara kuma galiban duk su ne dai ake zuwa ƙasashen nasu su ake jingina wannan abu to sai suka ce gaskiya ko da Allah ya ce a ci amma ahalul kitabin irin na baya wanda suke kan addinin irin na addinin nasu sosai wanda aka san irin yankan da suke yi din amma yanzu al'ada da yadda ake yanka abubuwan da ko ba a sanya suke yi ba to wasu suka ga kyamaci cewa ba za a ci ba wannan shine fatawar da wasu malamai suka bayar na ɗan tsakiye-tsakiye da na baya-bayan nan amma wasu malaman suke suna ganin a'a za a iya ci me yasa za a ci saboda ai Allah dai ya faɗi umumi cewa da'amukum hillul lahum wa da'amuhum hillul lakum abincin su halal ne a gare ku abincin ku abinci a halal har yanzu yahudu yahudu ne nasara nasara ne kuma haka aka ce ahlul kitabi har yanzu su ne tunda har yanzu su ne waccan ayat tana nan mu dora ta akan su an ce abin da suka yanka namu halal a wurin mu ne imamu ahmad yake faɗa kamar yadda imamu shinkidi yake faɗa cewa idan ba yahuda ya shiga gidansa ya kawo maka abinci ba ka da wani abu sai ka ci kaka tambaye shi yadda ya yankan saboda ba a taku ba a ce sai kun tambaye su ya suka yanka ba da a cikin addini ba a faɗi wannan ba har lokacin annabi a ce ka tambaya ba amma in kana kallo ya ɗauki dabba ya makure ta ya shaƙe ta har ta mutu ko ya sa wata sanda ya faɗe ta ta mutu ya yanka ba za ka ci ba an fahimta amma baka gani ba yanda ya ya yanka sai ka ci cikin ayarka ka ce da'a mukum hilul lahum wa da'a kum hilul lahum shikenan ka ce abinka an gane to wannan kenan amma idan an san yanda suka yi yankan kuma wanda suka yanka ba daidai bane ba irin yanka a har a shari'ar tasu shikenan amma idan a shari'ar tasu sun yadda haka yanka yake wasu suka ce shikenan zaka ci saboda ai ko a da din ba irin yanda muke yanka haka suke yanka ba amma an yadda dai su yi to in dai a shari'ar su sun yadda su ci to kai ma za ka ci to amma inda ɗan ƙyanƙyami da wani naman ko kifi mafi kyau ni a shawara ta ka ci kifinka ka samu kifinka ka ci ko ka samu wani abu ka ci in ba haka ba to kuma saboda ma- matsala kawai injinan nan da aka yi yanzu ga sana wai an ce ana ɗaura musu eh, abu a jikinsa haka su ta wuce kwaf kwaf kuma labu eh, eh, yana yawan tafiya kasashen waje gashi nan Ya- ya ya daga kai haka sai a daura musu bismillah ko kuma irin abin da suke faɗa din sai kaza ta ta wucewa ana ta yanke ta haka ala ayi halin dai duk abin da musulmi bai nutsu da shi ba ya kewaye masa wanda ka nutsu da shi kuma kai shikenan malamai kuma sun kasu kaso biyu sai inda ka faɗa to Allah ya ce wala mal khinziri wama uhilla bihi li ghairi Allah faman qurra ghaira baghin wala adin fala isma alai Allah ya ce faman qurra wanda duk wato larura ta bukatar da shi daga cikin abin da aka hana jinin ne alhanzir din ne ma mushen ne duka sai larura ta bukatar da kai zuwa cin wannan ɗaya daga abin da aka faɗa amma ya zama kaci gaira bagin ba tare da neman jin daɗi ba in ji wasu malaman suka fassara bagin ba don jin daɗi ba za ka ci mutum ne yake cikin daji yana cikin daji sai guzurinsa ya ƙare ba gida gaba ba gida baya sai ga wani mushe ya sankare ya haɗu da shi haka amma fa kuma ga wata itaciya nan ko wasu abubuwa na waɗanda sun isa su zama abinci ana cinsa haka kawai dama a- a abinci ma to kuma shi sai ya nemi zai gasa naman can ya ci me yayi anan ya nufi jin daɗi domin akwai abin da zai iya tsayar da rayuwar tasa ya kauce dan ya ji daɗi to wannan ya zama bagin kenan a yayin da wasu suke fassarawa a wasu ka ce a bagin anan wasu malaman tafsiri da yawa bagin wanda duk ya zama larura ta kama shi ya iya cin mushi amma in shi ba dan fashi ba ne ko shi wanda bai- ya bijirewa ainihin hukuma ta musulmi ba ce ya shiga daji sai kuma yunwa ta kama shi to ko ga mushi shi ba a halatta masa ba ko kuma wasu suka yi ilhaki da mai wanda ya tafiya sabo abin da ya bakka ga gida zuwa inda za ka tsaba tafka sabon Allah ka tafi sai kuma guzuri ya kare a hanya sai kuma ga abin da Allah ya hana a ci kaman mushe to kai ba a halatta ma ba duk da kana cikin wannan wasu sun faɗi haka amma dai zance mafi inganci shine duk wani wanda larura ta bukatar da shi kuma har idan bai ci ba zai iya kai ga ya halaka to wannan sai ya yi abin da wani malami ya ce shi ɗan fashin ko kuma shi wanda ya fita ta- ta saɓan a lokacin kan ya ci sai ya ce Allah na tuba sai ya tuba in ya tuba ai kenan sai ya ci abinsa ba ya koma kuma ka- kowa ba to ya tuba ya ci haka imamu shafi ya faɗa to wannan shi ne to yanzu larura aka ce amma mutane suna ɗaukar dan larura hawa-hawa ne akwai abin da bai kai larura a- a a keta sabo din sai a ce ai larura ce to wannan ya kamata mutan- mutane su kula da kyau amma larura in ta zama larura wadda ta bukatar da kai zuwa ka ci abu to wannan babu laifi sai ka ci ko duk abin da aka hana ma shi kenan sai a iya fadawa dan larura ta kai amma fa sai larura yan uwa kar kar haka kawai abun maslaha ce ko haja mutum kawai shine ya dinkari abin da Allah ya hana shi ya ce ai larura ce ai wallahi ba dan larura ba to shine dan yanzu yanzu in aka je shi tabarna yanzu yanzu riba larura ta iya sa mutum ya ci riba saboda babu ita ma larura ce babu babu ba ba wani halin da zai isa mutu- musulmi ya ci riba sai hali ɗaya tak halin ɗayan shine tak ya zama daidai da wancan mushen daidai da shi ɗin ko shine kai ne ka tabbatar da cewa kuɗin mutum na riba ne tsaba riba ne shi ma ya ce ma riba ne amma kuna tare da shi kana da guzurinka yana da nasa abincinsa ka san da riba ya siya sai ka kai wani hali da cewa lalle in baka ci wannan abincin ba za ka mutu ko baka karɓi ribar ba ka je kai sarrafa ta zuwa abinci za ka halaka sai ka ci riba ya zama daidai da wancan mushen amma haka kawai a cikin gari kana cikin gari a banki ma ko a wani wuri kawai ka ce ai riba larura ce yanzu a karɓe ta a riba dai ƙarin jari ce shi ko ƙarin jari ai ba larura ba ne Allah ya halarci wasu ba su da shi kuma suna rayuwa abinda ake cewa larura sai abinda rayuwa za ta kassare ma'anar kassarewar rayuwa za ta tsaya cak ka kama wata rashin lafiya da sai ka mutu ko kuma ma halaka ta same ka ta mutuwa to wannan ya zama larura amma magana ta gaskiya duk inda riba take babu wani saukin larura da za a ce saboda larura a karbe ta a'a sai dai saboda bukata ko da maslaha wannan shine domin saboda halin da ake ciki din bai kai na wannan larura ba domin ita abin da ake cewa haja da larura suna da bambanci abin da yake haja bukata ce ita kamar eh, eh, kunci ne da dan kunci kunci wanda ya zama akwai inda za ka yi karayu ba tare da kuma ka halaka ba amma kuma sai ka ga in ka in ka samu wannan to za yanzu misali ne mutum ne yake jin yunwa ta inna na ha za ta kai shi da ya halaka sai tarar da abinci ga nama da kaza da kaza ga kwaɗan rama to kaga an yadda cewa ya ci abinci saboda halin larura sai kwaɗan raman nan gashi a kusa da shi sai ya tafi kantin da zai fasa don an yadda mutum ko da yaya ne ya je nema abinci ya ci in ya shiga cikin halin larura ko nawa ya abincin ka ci to amma kana kallon ga mai kwaɗa rama nan sai ka tsallaka ka tsallaka sai ka je sai ka kamo nama za ka ci to wannan cin ka nama haja ce bukata ka ce ga larura nan kwaɗa rama wannan shi larura don in ka ci shi ma abinci ne kuma da zai tsaye da kai wannan an yarda da mutum ya yi an gane to amma amma ka tsallaka sai ka je wajen mai nama a nan za ka yi don an yarda mutum a cikin wannan halin ko yaƙi ya yi ya karɓi abincin ya hana ka ka kwada masa mari ya gigice ka ci abincin to ai mutuwa za ka yi za ka fada cikin halaka ba wai fa amma ba wai na kana jin yunwa sama sama ba kar mutum ne zai ji ta abin ba ana jin yunwa sama sama ba a'a mutum ya kai halin da ya galabaita watakila daga wannan halin sai faduwa ma kuma ga abincin za ka ci ko mutum ya ce ya hana ka to to shi kenan sai ka iba ka dimbaya an yi irin wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani ya samu ya fada cikin gonar wani ya ci ya ci sai mai gona ya tada shi sai ya masa dukan tsaya ya tuye masa riga ya ce a maimakon abin da ka ci sai aka tafi shari'a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba shi rigarsa ba shi rigarsa ka tausaya masa dan darura da yake ciki ba da ta sa ya ci annabi bai ce wani a biya ko ai wani abu ba ka san ko da sai ya ce masa ba wani darura to da haka shi yasa haka abin yake in ka tadda gona ko mai gona baya nan kana cikin halin larura ka fada cikin daji to sai ka ci in ya zo sai ka bashi hakuri ka gaya masa to wannan shine amma in ga gonar kaza ga gonar kaza ka zaɓi wata ka zaɓa mafi daɗi kuma wannan ka ban larura ka koma bukata to yadda ka san haka haka riba da ake cewa larura bukata ce ba larura ba ce Allah kiyashe mu to Allah ce fa mutura ghaira bagin wala adin fala ithma alai duk wanda aka bukata ta wanda wanda bukata ce ko larura ce ta bukatar da shi zuwa ya ci amma ya ci ghaira adin ba yana mai neman jin daɗi ba ko ba yana mai ta'adda ga mutane ba wala adin ko ba mai zari ba kaji kuma wani halin na biyu larurar da aka ce ka ci ko mushe ne to kada ka zama mai zari mai zari shikenan kai da garin da za ka je saura kilomita hudu ko biyar ko goma ko ashirin ma wanda tafiya ta awoyi za su kai ka kuma ga mushe sabon mutuwa kayan kashi ka ga naman ye maka to ka ci ɗan daidai yadda zai kai ka wannan garin kakkai guziri in kai guziri shine ka zama mai zari wannan guzirin da kai haramun ne lokacin da kake cin wannan shi ma abin wannan ba wai halab ba ne an ɗaga ma ƙafa ne kawai an ɗaga maka haramcin ne amma kana ci daidai yunwa inda ta toshe sai haramcin ya dawo to ashe in kai guziri haram za ka ci kenan da ka gaira bagin wala adin wanda ya koye ci abin da aka hana shi ba tare da waɗannan halayen da aka ambata ba to wannan fala ismu alai Allah ya ce an ɗauke ismu ɗin ba laifi da can da laifi amma yanzu an ɗauke ismu ɗin saboda larura ce ta bukatar da shi inna Allah ghafur rahim ku bayi ku sani Allah mai gafara ne ga masoyansa ga bayansa gaba ɗaya rahimun mai jin kansu ne inda suna bin sa to إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب hakika waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa ya na bihi samanan ƙalilan kuma suke sai suke wato musanya musanya ɗan wani tamani kaɗan na duniya da shi ula'ika ma ya kulu na fi buɗunihim illan na wato anan wancan haram duk da muka ji haram ce hissi ake ce mata haram ta ƙarara mushe haram ne karara jini haram ne karara kaza ka amma akwai haram wadda ba karara ba ta ma'ana to wannan ayar haram ta ma'ana take magana yanzu misali an ce dabbar da ba a yanka ba sai ta yi mushe ta zama mai haram in an yanka fa halak to shi kenan sai ka je ka sato akuya sai ka yanka ta sosai ka yi bismillahi ka yanka shi ko me ka ce to ba kayanka ba to wannan shine haram ta ma'ana kenan wannan kaga haram anan ba ta rashin yanka bace haram ce ta ma'ana ka ci haƙƙin wani ka yi wani abu wanda shi ba gani ake ba shi inda haramcin yake anan ba a cikin akwai haramcin ake ba a cikin abin da ba ido ne yake gani ba shine shine shine satar da kai haƙƙin wani din da kake to Allah ce waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi suke musanya suke musanya shi da ɗan wani ɗan dukiya ta duniya wadda take ‘yar kaɗan Allah yake yace ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar waɗannan ba abin da suke ci a cikin cikinsu in ba wuta ba suna cin wuta balbal kenan to su waye waɗanda Allah yake cewa suna ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi magana ta farko dai hukunci na farko yana fuskantar yahudu da nasara su ne suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi suna ɓoye musulunci suna ɓoye annabin musulunci dukka a gane su wai kai har sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya zaben masa Allah ya faɗe su Yahudawa sun san su ba ma da can annabi ba an gani abokan annabi da Allah ya zaben masa tun kan annabi ya zo tun kan Qur'ani ya zo Allah ya zaɓi sahabban manzan Allah sallama ya zana sifofin su ga mutanen baya to ya za abin a ce ya ɓoye musu ka karanta Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Allah ya ce Muhammadu dai manzona ne waɗannan wanda suke tare da shi suwa kenan sahabban manzan Allah sai Allah ya ce masu tsanantawa ne ga kafirai su da kafiri ba soyayya ko ɗaya a zuciya ko ubansu ne ko ɗansu ne ko uwansu ne amma dangane da mumini masu tausasawa masu rausasawa ne suna zaɓar waninsu a kansu inda shi mumini ne haka Allah ya sifanta sahabbai a nan ice tarahum rukka an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud ya zan kamar ka ce Allah ya zan gane waɗannan sahabban na annabi da kake cewa masu tsananta ga kafirai masu tausayawa ƴan uwansu ice alamarsu tana nan a fuskarsu saboda sujada da suke yi saboda hasken imani da yake cikin zuciyarsu yana bayyana a fuskarsu da kagan su kasan mumine ne na Allah ice da ya gama wannan sai ya ce zalika masalhum fit taurati yanda kuka ji haka misalin su yake nayi a cikin attaura a cikin me attaura attaura ta riga alqur'ani zuwa ashe akwai sifar sahabban manzon Allah a cikin attaura kuma su sun karanta to injila fa sai Allah ce wa masaluhum fil injili so kake ka ji misalin su kuma a cikin injila ka zar'in akhraja shata'ahu ha izuwa kasa kan su dauke man tafsir kada dai wannan ayat ta dauke man tafsiri to dai sai man sai Allah ya sifanta sabon manzo Allah cikin me kuma injila littafin nasara ashe da nasara da yahudu suna da sifofin sabon manzo Allah kuma a ciki can dai aka ce muhammadur rasulullah din sallallahu alaihi wasallam haka ashe da suka zo suka jahilci cewa su ba su san da wannan addini ba a sun yi tajahuli ne dai sun kallafa wa kansu jahilci ne amma ba su da jahilci gaba daya dan suna da sani masaniya Allah ya ce to waɗanda suke yin wannan me yasa to yahudu da nasara me ya dauke su suke boye ayoyin Allah suka musanta annaban Allah Allah ya ce a ai nan suke so sun haƙura da can shiriya ita ce abin da aka saukan musu sai suke musanya ta da bata suke karɓar ɗan wani abu idan yau suka da suka ce mun sallama annabi kai ne annabin ƙarshe to duk wani jagora na yahudu ya dawo ba jagora ba sai annabi muhammadu kenan shi kenan ɗan abin da yake samu fa ba sai kuma shi a ganinsa shi kenan sai a kai wa muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya wuce shi kenan dan ba kuma shugabanci ba komai to su ko sun horar da irin mutanensu akan a kasa daka a kasa daka za a yi karatu an fahimta su dora musu kaza su dora musu kaza su dora musu kaza wawayen cikinsu da jahilan cikinsu to idan suka ce yau kuma lalle ga shugabanci inda yake ai sun yi asarar wannan to sai Allah ya kira cewa ishtarau bihi samanan qalila sun musanya bayyana bayyanar manzan Allah da ɗan abin da suke samu na duniya shi ko ɗan abin da suke samu na duniya ko duk duniya aka ba su ɗan abu ne kaɗan ai akan dangane da irin abin da za su bayyana wanda Allah ya saukar don haka yake cewa to su sani ula'ika ma ya kulu na fi butunihim ilan nar wallahi masu yin wannan al'adar ba komai suke ci ba a cikin cikin su sai me sai wuta to yanzu abin da ake ba su wuta ne ai dan zinare ne da azurfa da ɗan abinci da ɗan kayan sawa ba shi yake ba su ba to ai wannan a zahiri dai ba wuta ba ne to amma Allah ya kira shi wuta suke ci to kenan shine ake cewa ai itibari masa yakun inji masu abin nan suke cewa ana izina da abin da zai dawo ya zama ranar alkiyama wannan in ka ganshi shine ko kuma wuta ce wuta zai zama to ashe tun anan ma kamar wuta suke ci kenan ma yakuluna fi butunihim ila nar Allah ce wala yukallimuhumullahu ga kuma waɗansu jerin azabobi nan Allah ba zai yi magana da su ba haka Allah ya ce ashe cewa Allah ba zai yi magana da irin masu wannan halin ba ashe zai yi magana da wasu kuma wanda ba su ba kenan eh duk waliyai na Allah wanda ya mutu da imani mumini na Allah Allah zai yi zance da shi zance ko mai daɗi babu wata ni'ima ba wani jin daɗi irin jin zancen Allah da yake yi da na karrama mumini kai wanda baka sanya kaifiyarsa take ba kuma ya za ka ji zancensa ko kuka kana jin da kunna za ka ji wannan zance na kake ji da kunne amma zancen Allah sai da abin da aka ji shi saboda haka shi ya sa ma Allah ya fara kawa farkon azabar da zan musu ba zan musu magana ba kenan wani jin daɗi ne wanda wannan ba isa su same shi ba shi sa ya fara ɗauke musu shi ko da yake akwai wasu ayoyi kuma da Allah ya magana da su shi sa wasu suke ce ah to nan Allah ya ce ba zai magana da su ba amma a can wasu ayoyi mun ji kuma an ce Allah ya yi magana da su tunda a ƴan wuta ai suna yin maganganu suna maganganu Allah ce qala sa'u fiha wala tukallimu kai ku shiru ka ku kare mana magana to ai magana Allah ya musu nan kuma ya ce ba zai magana da su ba aka ce eh ai magana da ake cewa magana da take ta girmamawa ta jin daɗi ta rahama ita ce ba za su ganta a wajen Allah ba amma ita waccan magana ita kanta jinsin azaba ce ita kanta Allah da ba mai cewa dole sai yayi da kake zaton za a bi ta wani wuri a bi ta nan a bi ta nan ya ce ya yafe shi da kansa ya ce imun shiru ai azaba ta isa to da haka wannan magana ce ta azaba ba ita yake cewa ba zai yi ba magana ta rahama ce ba zai yi ba wala yuzakkihim ko ba zai sa su a matsayin tsarki ba ba zai tsarkake su ba ba zai sa su a matsayin tazkiya ba walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare su kenan wannan abin ya jiru ga rashin maganar Allah ba zai da su ba ga ba za su samu tazkiya ba ga kuma azaba mai radadi to wannan duk ga masuwa masu ɓoye zancen Allah yahudu da nasara da muka faɗa to amma yanzu aya ta yahudu da nasara ce kawai mun da kan irin darasin mu kuma da muke karba a ayoyi a wallahi duk wani wanda ya inganta ya sanar da wani abin da Allah ya umarce shi da ya sanar da shi kuma bai sanar ba dan dan wani abin duniya wallah ya shiga cikin nan tsirin tsirin to sanarwa ta wani bangare yanzu idan akwai honorable mai girma wane ina kallo ga abin da Allah ya ce shi kuma zai keta wannan abin kuma na san shi jahili ne na wannan sai ne shuru saboda ni na cikin waɗansu ofisoshi da aka bani na je kai gaisuwa ne kuma amma malam ne ban gaya masa abin da Allah ya ce ba na ɓoye ko ban ɓoye ba to sai a yi hankali to mu je aya mu je malam أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله يتي أولئك وقد دكوك جعل لسافات أن ما سبوية أبند الله يسوكر سكي siyar da shi ko suke musanya dan tamani kaɗan na duniya da shi bayan waɗannan azabobi Allah ya ce siffarsu shine ishtarawal hayatar duniya bil dalalata bil huda sun shiyar sun musanya shiriya da bata sun musanya shiriya da bata me shiriyar da suka musanya abinda suke da shi na gaskiya in yahudu da nasara ne a ce abinda suke suke da shi na ayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana shi a cikin su ko kuma addinin Allah saboda kasu bayyana addinin Allah duniyarsu ta tafi suka danne suka canja suka gyara to Allah ya ce wannan abin da suka yi sun yi ciniki ne me suka siyar shiriya me suka siya bata to wannan su kenan to idan kuma irin wannan lokacin ne duk wani wanda ya danna gaskiya a maimakon gaskiya ma watakila ya fahimci wani shugaban nasa ba daidai yake ba ya wayo ya ce wani ko ba haka bane ba sai a yalla haka yake ishtara shi ma ya musanya gaskiya da bata a take anan ya shiga wannan to ai ba cikin ba cikin wata shari'a muke daban ba qur'ani muke karanta ba at-taurat muke karanta ba yanzu al-qur'ani ne muke karanta saboda ka da mu ake da kowa ma ake din da na da da na yanzu duk wanda yayi irin abin da ake da shi ake kuma Allah da yake magana da yake magana a ce shine da yake wannan maganar anan to ya za a kai ka ce kuma banda kai a ciki kuma irin aikin iri ɗaya kai saboda ka duk wanda ya aiki iri daya ba wanda zai saka a ciki in ba irin aikin kai ba in kuma irin aikin kai kawai ka shiga ciki shikenan hmm. Allah ce ishara wal dalalata bil huda wal azaba bil maghfira kuma sun musanya gafara da azaba duk wani wanda Allah ya yi shi ya aiko masa manzo littafi ya zo aka gaya masa to wannan ya cancanci a yi masa rahama domin ya ji abin da za a faɗa kuma an ba shi iko ya aiki kamar in ya ce yaƙi to kamar ya ce ni azabar nake so in siya gafarar ba na santa kamar haka ce shi kenan yanzu mutum ne ya zo ce maka ina ne hanyar da zan bi ba haɗari ka ce gata nan sai ce a ina can fa akwai haɗari shi to can ɗin zan bi me ya siya ya sai halaka ya bar shirya haka duk wanda ya je lahira ya shiga wuta to ya musanya ne tun a duniya an gaya masa gaga hanyar gafara nan yace ni ba nan zan ba fa can zan bi domin ya kaga ya canja azaba da gafara amma asbarahum alan nar Allah ya ce mamakin kuwa irin zaman hakuri da za su yi a wuta to ma asbarahum alan nar tun a duniya da Allah ya ce ga hanyar da za a yi a fita daga wuta ka ki fita to kamar ka ce na ci ɗamarar zaman wutan koya take eh to a lahira ko ba yadda za a yi haƙuri da wuta to a duniya makan haƙuri da ita ne ai ka duba maka gani mana wutar ba da Allah ya siffata ta lahira ta wuce hankali ba za a iya kiyasta zafinta da ruguginta da azabarta ba to amma a nan yanzu ba wuta ma ruwan zafi din nan yanzu in ka je famfo mai kai biyu ka je ka zace na sanyin ka ballo ashe na zafi ka ballo za ka iya haƙuri sai kai gefe ɗaya ka kasa haƙuri to ya za a yi kai haƙuri da wutar lahira Allah kiyashe mu dai dalika abinda aka faɗa ɗin da kuka ji na cewa kamar wuta suke ci da kuma sun canja azaba da gafara bi annallaha nazzala alkitaba bil haqq da cewa abin da yasa aka aka yi haka Allah ya saukar da littafi da gaskiya amma ba su rike shi ba ba su yi aiki da shi ba wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi haqiqa waɗanda suke yin wato saɓani a cikin littafi su ne yahudu ɗin dai da ko mushrikai su yahudu an saukar da attaura an saukar da injila suka sai suke saɓani su ahlul kitabi akasu suna da saɓani su yahudu yanzu suna sukan annabi isa cewa ba ma annabi bane ko kuma annabi ne amma ga shi kaza da kaza da kaza tunda ya zo da gyare-gyare a cikin littafinsu sun ƙi karɓa har ma wasu su yi masa sharri ci a abinda aka haife shi ma ba mahaifiya yahudu fa kenan su kuma nasara su kuma su a ina adi ya wuce na shi da ya zama dan Allah ma to kaga akwai sabani ana haka kuma a cikin littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil kitabi wata ran su ce littafin annabi waka ce wata ran su ce masa sihiri ne wata ran su ce masa a ai bokanci ne haka haka haka haka suke ta faɗa to sun yi sabani kenan su tsaya kan magana ɗaya mana ko su mushrikai din yanzu wata ran za su ce annabi ai waka yake wata ran su ce sihiri yake wata ran su ce a ai bokanci yake wata haka haka to a zaɓi ɗayan a faɗa mana tun da ɗayan ba ɗayan ba ne to tun anan kai kasan ba daidai ba ne ana nemo me za a yaɓa wa abin ne kawai to inna lillahi na talafa fil kitabi la fi shiqaqin bayt suna cikin saɓani mai nisa muje ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين م. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
amma na ga kuma kama ana kallon lokaci idan ana ganin ga karatun kuma gaskiya yana da faɗi da yawa Mm, to ko ko mu bari in Allah kai mu gobe domin ayar wannan aya ɗaya da kuke gani wannan ta haɗo duk shika-shikan imani gaba ɗaya suna cikin ayar nan duk ma'amala ilimi na ma'amala hukunci na ma'amala yana cikinta abubuwa da suka shafi na ingancin tsakanin Allah da bawa da Allah yana cikin wannan kuma wanda ya saba wasu abubuwa guda takwas da aka lissafa a ciki to in zai ce shi mumini ne to sai ya duba da kyau abubuwa guda takwas ne a ciki wanda duk wanda ya saba musu in baka zo da ɗaya ba to ko ka ce kai mumini ne to ba kammalallen mumini ba ne to kaga ka sayan da ta yi Allah kai mu gobe